إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata takwas ga wata na sha'aban hijira shekarar 447 wanda ya dace da 27 ga watan harko 2026 yau insha Allah za mu yi darasi na 67 da takwas ko? darasi na 68 cikin littafin fiƙin suna na sai da sabiƙa ina ga haka ne darasi da ya gabata mun zo ƙarshen addu'a da ake gabar salam ko? za mu tashi hadisin umar bin sa'id haka ne ko? bin sa'ada ko sa'ida na ku? bin sa'ada ko? sa'ada kuskure na sa'idi ne akwai tambayoyi kayan muhara akwai wani iya cewa shin juz an nafa ala du'a ibada bi lokacin ajamiya ka du'a istikhara wa du'a al-khuruj min al-bayt wa ghayr dhalik cewa ya halitta ayi addu'a da ibada ta ibada kenan da lugha ta ajamiya kama dual istikhara ko addu'a huta daga gida ko wani wannan a dan uwa wannan kaman da cewa ajamanci ke nauna harshe ba larabci ba iyanin addu'a kaman ta istikhara ko huta daga gida ire da addu'a da suka zo a sunna da ake na ibada an uwa kullum mutum musulmi neman juyi abu matsala ce kullum kai abin da aka ce maka yi kowa ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utitu jawami al-kalim ya cin abin da kan hususiya an bashi kalamomi an kadan ba da wannan ma'ana ko larabcin za ka yi ba hausa ba ko larabci za ka yi yanda annabi wani lafazi wani kalma da yi da larabcin gaba ka iya larabcin da annabi sallama yi irin abin da kalmar shi take kumsa ta ma'ana da fa'ida ta ka batta yi an wayo shi mutum zai sa da addu'a iskara har ka iya sanin ta har za ka iya juyawa ka yadda hausa ka ita larabcin mu ne matsala haddin ga ya juya ta nan to da maka ne ya karanta da ko me yasa kuma zai lalace kon gari a ba kanka wala kuma duk wanda yayi to me yasa zaka yi da da annan manzo Allah abin da bai yi wa so eh naka ko kai ba larabi ne ba kai ba haushi ko warbare ko ba zawar ne da haka kai addu'a yanda ta zo wannan kana bukatar wannan kuma ka hudu abin da kai yanda hausanka amma yanda annabi ya da abu ka yi shi yanda ka san qur'ani ka zakanta qur'ani kai fasara da ku sai su ga kanta da hausa ka qur'ani godiya ta tabbata ga Allah mai yabo mu ji akwai haka shi kenan sai kisa maka duk dai ne ka zo kun ga fatiha kai fatiha eh Allah abin yabo da godiya mai rahama mai jin kai a lokacin talakai kun kai kace kai kai karatu to mun mun dan yake cewa utitu alquran wa mithluhu ma'ahu an ban qur'ani da wani abu kamar shi sunna ma wa'ayi ce naka da abin zai zo a sunna kaka juya in ka iya kaka juya shi ba ma ma'ana juya shi ka yi shi yadda ya zo kura Allahu alam sai magana yana da 'ya'yan dangi abinda yake tambaya iya sa ta salasta ya su biya suke to ya sabke yi wani da yake kan shi e dole kama umarni kiya ka sabke amma matsayinka na mai tarbiyya kuma kasanka suke wajibi inda sun kai shekarun watsawa annabi ce har bugu a yi an baka yi bugu baka tsaron abu ko sun taurin kai ko da sun wani gidanka dole ne dan hadda ke ta bai ce bai sallah me faɗa da shi kudin waye hai ce bai sallah ya kai sallah ce bai sallah kuma ka zama da shi a ce ko ka sallah ko ka taika har kamata ni haka da shi tarbiya ya san abin da gaskiya yake ko dan waye ko dan kin gani ko dan kan zai ce bai sallah ka zama shi ko dan ka ce bai sallah bai haba dan wa balle kurin an kara ma shine ba dole bane ba kurin ka matsa kurin ko su yi ko su bar gidanka kai ka samu ladan su amin sai وعن عمير بن سعيد قال كان ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاه ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wannan ita ce addu'ar da ya ibn matsar ke koya musu ita sai ta yi lam ya da'u na biyun wala salihun bishai illa da halafi haza du'a babu wani annabi ko ba wani kware ya shiga wani adda gaba ɗaya cikinta ruwa ibn abi sheba wa sa'id ibn mansur to wannan ruwaya tana da matsala me matsala ta karshen wannan magana ba bai tabbata ba lamadun nabi wala nabi sallallahu amma ruwaye ibn abi shayba ka ruwaye ta tabbata amma babu wannan karin a cikin shi karin lamadun nabi wala salim babu wannan lafazin a cikin shi ruwa da ba ma cikin a cikin ibn abi shayba bai kata ba shi da malami ya kata shi albani ta bai san da ya samu ta ya kabata cikin ruwaye ta ta ibn abi shayba a takeice me wannan addu'a har zai muna cikin addu'o'i da ake yi bayan an yi tahiyya amma annabi sallallahu alaihi wasallam su ne irin addu'o'in da ake yanwa shi ne mizakin kamar da muke bayani lalle wasu kan yi magana wani yake gaya mani wani iya ce a littafin fikir suna iya suka ma kan shi in wani gaya muku cewa kullum ka san abin da kake kai in ka san abin da kake wanda da ke ba da allah ke cewa kula hazihi sabili adu'u ilallahi ala basiratin ana wani taba'adin subhanallah amma na mushrikin kai za ka addini ka yi shi akan basira kar ka yi kan shaka da kama kami yan uwa masalar fikin sunna wani zai ce ayo ana sukan shi na san dai dun bakin malami ya ce ai ko shi salafi ne salafi ta wani salafi a nan za ka kawo da ya albani ramuwallah albani ramuwallah wannan littafin ganin irin tsarin da malamin ya yi irin abin da ya tattara usulubin da ya yi ce bai ga wani tayi da yake sauƙin ibada kuma da ibada kan ƙibla wanda aka tsari ya kamshi kamar fiƙi suna sai sabi shi yasa ya ce akwai kurakurai a ciki kurakurai ya yi ƙoƙarin gyara kurakuran ya tabbatar da littayin amma kurakuran a gyara yan wani shi ne hanya ta salafu sali limita salafiya ne inda ta hakika ce salaf suna tabbatar da kurakure ga malamai amma a gyara kurakuren inda sahabai abu tsira daga kurakure shi na magama kuma yin magana da wani da ya tambaya kan alhadadiya in suna kace alhadadiya masu suna na cikin hama suna kira salafiya suna ma a kira su salafawa ne amma inda ake gano su daga wannan amma ana gano ga alamomi na aibanta malaman sunna barin ba sa damuwa da 'yan bida ko mushrikai ma kullum harin su akan wani malamin sunna kuma sananne suka neman yadda mai kima haka suna nan haka cikin group suna da awar salafiya yace menene ba wani misali kamar na albani ke cewa don suna tattauna ke cewa suna kama maganar irin su ne wai kai yana maganar fikin sunna irin kamar fatawar bari sharin sahih bukhari irin sharin muslim na imamu nawawi irin su malamin su imamu shaukani irin malaman su a masarautar ƙidar suna gama wani da tausa a ƙona su ma idan ƙona su ma suna karanta kan kamar wa ana shahara ana talle su kuma suna kurakurin na ƙida wanda shi albani wani ke cewa ibn hajar wanda malamin suna dama suna shaida cewa wata uwa ba ta ahe ba ɗaya kamar shi bayan shi wani yana magana albani kina magana wallah kayan shi malamin suna sun da wani magana ɗan uwa ya ce a yau albani ka ce idan za ku ce idan kuna wata ƙirasa lafiya ku ce wai za a fasa aiki da fatawar bari a bar shi ilin ta wasu imamu shaukani su imamu nauyi ya ce ku gaya mu wani salafi gare ku mai irin aiki irin wannan kamacin su babu idan haka ce za ku rushe addini gaba ɗaya ɗan uwa wanda ya karanci fatawar bari zai san waye hafizar bin hajar kana magana imamu buhari ko ƙololuwa ingancin hadisi ko zai shiga dadin da buhari kawo ya shiga ɗaya zai iya shiga cikin buharin cikin nan ya kawo maka amma da wata matsala nan kaza ya kawo maka dai gama abin da ke ciki ya kare fita waje duk wani halittar tun sunna take da wannan mas'ala cikin asabu sunna gaba daya zai kawo nan da yace kaza kaza ne zai iya tarjuma Imam Bukhari ce wannan tarjuma da yi ba ta alaka da hadisin hadisin daban amma tarjuma wannan ra'ayin Bukhari ne ga ya ka kuma nuri Buhari ya kawo wata magana Buhari ma ka ta auri kaza wani kuma ya kawo da wata sunna Abi Dawud inna Bukhari bai da nasi shi bai da hadisi ya aiki da fiqhin hadisin da yake da shi yace to nan ga hadisi karara ba magana tawili ko magana shahadi karara annabi ya ce kaza a wuri kaza ya ka gama ta duk suke tun sunna duk abin da shiga na mas'ala kuma zuwa hajar sai kama ruwa inda take ni ina take zai tattaro ga gama maka da na bukatar waye ya tsara ya baka khulasa ginga magana shi duk wannan aikin mamaci ya sai waye ce wai wai wai wai ka ko shi hankali kurakuri ake gyarawa shi ne kama Allah cikin bin mazarin wallah bin ba ya rufe fitar bari irin kurakuran na aqida ya gyara su ya yi abu da bai ida ba ya bar wa ambani sun sun cigaba da abin kusan ida ma kenan kurakuran suke shi za a gyara kurakure nan kurakure a gyara ita so da yawa malami kan yi wani kuskure bale na aqida irin bi akin da yake ciki shi ma ka ka ba sai hada cikin wannan wannan wannan aqida ko wannan kuskuren aka ba da niyya bane yanayin da ya tashi cikin ne dan wasu tsare a nan zo dai da kai kawo dole ka malikiyar bangare cikin daga tashi wani abu ba taɓa shi ba sunna ba malikiyar za ka yi sai haka ya ce tashi cikin bi'a iya sa malami na wani abubuwan da haka isko bai tsaba ka iya ankara ya shiga cikin guskon to yanzu irin su imamun nawayi in zama bin hajar sun wani shiga wace wa'adar da tawansu to irin wani su ne ka sa suka irin su ake suke suka fuke sunna a'a kuskuren za a gyara saka da mun zo wurin ruwaya muke magana inganci rashin inganci don tace wani abubuwan su ne amma littafi ne kwarai mai kima mai fa'ida kwarai kuma ne rudu ga kan wannan magana to yanzu dai kenan dai wannan ruwaya ga abin da yake cikin ta abin da ibnu musa ke koya musu cewa a tayya da adda da ga ban sallah yace idza faraga ahadukum in dayan ku ya kare tashawu tahiyya yace allahumma inni as'aluka min alkhair kulli ya allah ina roƙonka dukkan alkhairi wannan alkhairin ma alimtu minhu wa ma lam a'lam alkhairin da na sani da ma wanda ban sani ba wa uzibaka min sharri kulli Allah ina neman tsari a wajenka ka kare dukkan sharri wannan sharrin ma alimtu minhu wa ma lam a'lam sharrin da na sani da ma ban sani ba Allahumma ya Allah inni as'aluka min alkhair ma as'aluka minhu ibaduka salihun ya Allah ina roƙonka dukkan alkhairin da bayanka nagari suka roƙe ka Allah ka bani shi wa uzbika min sharri ma sta'adha minhu ibaduka salihun Allah ina neman kariya ka kare ni daga sharrin duk da bayanka na kware suka nemi tsari da shi rabbana ya ubangijina atina fid dunya hasana anan duniya ka mu kyakkyawar rayuwa tuwar imani haka fil akhirah al-akhirah kamar tana al-akhirah aljanna waƙina azaban nar Allah ka kare mana azaban wuta wanda tashi addu'a wannan kuma cewa lamun annu annabi ya addu'a ba kusa halin bawa ya shiga wannan addu'a ce lafasan shi bai da inganci amma daga wata ibn abi shaykh ta tabbata kuma ibn abi shaykh ya karuwa haka sai da ibn mansur wannan shine karshen azkar da da ake kayan sallama bayan tahiyya kenan ayin tahiyya amma annabi salati za mu shiga al'azakaru wal'adiyatu ba'da salam azkarkin da ake yi da addu'o'i bayan sallama kai sallama sallah zime biyo baya yace warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam jumlatul azkar wa adiyatu ba'da salam an zo hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu jumloli na azkar da addu'o'i da ake yi bayan sallama yusannu lil musalli an ya'ti biha sunna ne ga mai sallah ya zo da wa'annan addu'o'i da suka zo bayan sallama wa nahnu nadhkuruha fi ma yali zamu ambato wa'annan addu'o'i cikin abin da zai biyo baya ake nan ka a sunna akwai addu'a bayan sallah jami'in ta ne bid'a a gamu liman ya ce ku karanta kaza karanta kaza kuma za ka gano da fa'idar idan ka dibi abin da za mu karanta na sunna annan sallar salama ya karantar da al'umma abin da ya kamata bayan sallama kai makaga a bida a galgajiya a liman zai gaya maka ika za kawa kaza kaza kawa kaza kuma abu da yawa ya gaya maka bai alaka da sunna ko haka ya gane a garinsu ko malamin shi iyaye ko shi tsara muku ga na annabin ya hana ku na shi za ku yi to ga abin da ya kamata musulmi bayan sallama sallah irin azkarori da annabi zama yake yi bayan sallama ke su kamata ne Allah taimake mu yace an sauban radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة استغفر الله ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه الجماعة إلا البخاري وزاد مسلم قال الوليد فقلت للعوزائي كيف الاستغفار قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثوبان كيتشي وردنا عنه ما زال صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته إن يقاري صلى يجوي كنا يقاري صلى يجوي يا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله in ya ƙare sallah so uku kuma ya ce allahumma anta salamu allah kai ne aminci wa minka salamu kuma aminci da gare ka ke allah tabarakata ya dal jalalu wal ikram ka ɗauka ka girmama ya ma'abucin girma da karamci wannan ruwaya banda bukhari da sauran sun kata kina imam ahmad abu dawud tirmidhi sai ibn majah sun kata banda imam banda imam bukhari sai shi cikin masu ruwaya daga auza'i ya ce faƙutun na cin imamar auza'i da aka ce istighfar Allah falafa annabi yana neman gafara uku kaifat istighfar dinnan nema abu ne ya lafazin yake a sun san asalin gawara masu su gaya annabi zama wata irin istighfar ce yake ya sai a gaya mashi yaya ake istighfar ya ce ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah haka ake wannan kenan daya ka mun kenan a wannan azkar da ake yi bayan sallama wannan shine cikin sai muslim Aisha radiyallahu anha take ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya salamce daga sallah bai zama a wurin da yake sai gwalgwadon wannan azkar ke kin bai zama ce a karanta kawa kaza kawa kaza shi ya kare he kuma zai kuma gihe na shi zaman da yake ta haka bakin zaman da yake tun sai musulun gwalgwadon karanta wannan addu'a سي وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال يا معاذ إني لأحبك فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ bin jabal ke ba labari yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama hannun shi ya rike wata rana ya kama hannun shi su maqal yace ya mu'az inni la uhibbuka tabbas ina son ka mu'az mu'az shi ma yace bi abi anta wa ummi zan ba da fansar babana da uwata gare ka rasulullah wa ana uhibbuka ni ma ina son ka ya rasulullah qala sai ce usika mu'azzamaka wasiya kin umarni ya kari kan wani abu yace la tad'anna fi dubur kulli sala kakka hasa bayan kowace sallah kakka hasa cewa an tabo ka ce Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allah ka taimake ni akan ambatanka ka taimake ni in zamanto mai godiya gare ka ka taimake ni kan kyautata ibadarka in wannan shi ake muna magana annabi sallallahu alaihi wasallam kalim in wanda Allah wani abun guda uku ka samu mai karsa a duniya a baka zikir ambatan Allah da godiya ga ni'imar Allah la shi kadan azidannakum a baka godiya kuma a baka kyautata ibada kai ta kware na karasa kalma ta uku rakun ba wanda gwada Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik kodin ka kare yace wannan ruwa ce ta Imam Ahmad tarawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i ibn Khuzaimah ibn Hibban wal Hakim wa qala sahih ala shart al-shaykhain wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala atuhibbuna an tajtahidu fi ad-du'a qulu اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد سند جيد na wannan ruwa ta Abu Huraira ba ta wata ta Mu'azz ce wannan Abu Huraira ke ba labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu atuhibbuna an tajtahidu fi du'a kuna so ku yi kokarin fama kawo addu'o'i masu yawa ku yi fama cikin addu'o'in ku tashi kuran Allahumma a'inna ala dhikrik ka kalmar ba ce da annan jami'in na masu magana ne Allah ka taimake mu ganin jama'a ne Allah ka taimake mu akan ambatanka wa shukuru ka taimake mu akan godiya gare ka wasu ibada ki taimake akan kyauta ibadarka shine kenan wata addu'a ce dai annabi ya koya musu kenan kaga addu'a ce dai amma ka addu'o'i masu yawa cikin ta ta dauka ma'ana mi hadi da yawa Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika wannan abin ne jami'i kenan sai addu'a ta gaba wa an Abdullah ibn Zubair قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وعده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه أهل, أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي abin da ke ruwaya abdullahi bin zubair ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya sallama a ƙarshen sallar shi sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah shine makadaici ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd mulki ya tabbata shike da cikakken mulki shike da haƙƙin godiya wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai la hawla wala quwwata illa billah muna ce a Hausa babu tsimi babu dabara ma'ana babu damar mutum zai iya kauce ma saban Allah haka babu karhin bautar Allah kenan da barin saban Allah da ibadar Allah ko ne illa billahi ta muku Allah wala na'budu illa iya ba mu bauta ma kowa sai kai Allah ahlul ni'mati wal fadl wa sana'al hasan ma abu taurin tawatar wata musu kace lahul ni'mat wal fadl wal sana hasan lafazin da ba ta mutu lafazi ne yace ma abucin ni'ima shike da fadala shike da kyakkyawan yabo la ilaha illallah babu abun mota da gaskiya sai Allah mukhlisina lahuddin addini tsarkake addini ga Allah tabbata tsarkake ma addini walau kan yal kafiru kuma tsarkake ma Allah ibada ko da kauri sun ki haka za yi rawahu ahmad wa muslim wa abu dawud wa nasai tunda wannan ruwa addu'o'i ne duka muke ji dai wanda mutum zai zaba a cikin su zai yi a bayan sallamar sallah sai adda ta gaba wa annal mughirah bin shuba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dubur kulli salatin maktuba yaqulu dubur kulli salatin maktuba la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وانما يناينت أبايا سلم تسلم رواه أحمد والبخاري ومسلم ma'ana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lahul mulk wa lahul hamd shi ke da cikakken mulki shi ke da haƙƙin godiya wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shi ne mai iko akan komai Allahumma ya Allah la mani'a lima ataita ba mai hana abin da ka bada haka wala mu'tiya lima man'ata ba mai iya bada abin da ka hana in ka hana ba mai badawa kuma an ka bada ba mai hanawa kuma walayen fa'udarjad min karjad mai wani matsayi sarauta wani mukamin abu duk wani mai matsayi matsayin shi bai mai amfani min karjad dole sai an koma gare ka kuma mai yadda izinin ka yadda abin ka kama waka sai wa an uqbata bin amir qala أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة ولفظ أحمد وأبي داود أمرني صلى الله أن أقرأ بالمعوذات المعوذات المعوذات yace ko baki zama ake ce annabi manzon sallama annabi ya mun umarni in karanta anaka bil ma'awudatain ita ma'awudatain kenan falaka da nas amma ta al-ma'uwidat kenan da kullu Allah da kullu awzan wani su ake gama ba kai annabi ya umarni a yusu kai kai sai cikin azkar duk ana yin su ne bayan sallar masalla kai kullu Allah ka shine annabi annabi sai ke ba labarin cewa duk wanda wata ruwa ta tabbata cewa duk wanda zai karanta kullu Allah qawa uku bayan sallar asuba kullu a'udhu birbil falaj qawa uku kullu a'udhu birbin nas uku ko ce uku bayan sallar asuba haka bayan magariba ka yi haka sallar azur la'asar isha ka karanta koce daya ulullahu daya ula auzu birbar falak daya ula auzu birbar nasa daya wannan ka yi su bayan sallar azur asar isha amma sauran sallar guda biyu asuba da magariba kai wace annabta dimmi haka Allah zai zai mai kariya ga dukkan sharri mutum ko aljini suna cin amma na kariya ga dan adam sharri mutum ko aljini wannan shi ne sai wannan ce ruwaya ce ta imam ahmad haka bukhari haka muslim sai wa ana abi umama annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara ayatul kursi dubara kulli salatin lam yamna'uhu min dukhul aljannati illa an yamut rawahu an-nasa'i wa at-tabarani wa an ali radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala من قرأ آية الكرسي في دبر كل في دبر صلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى صلاة أخرى رواه الطبراني بسند حسن أبي أمامة كبار بن من ذا صلى الله عليه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة دون ذكر أنت آية الكرسي أبايا دكا صلى لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa kurum wannan ruwa wannan sai kawo ruwaya haka tabarani ya ce wata ruwa daga sayyidina daga ali radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara ayatul kursi fi dubur salatul maktuba wannan da ayatul kursi bayan sallah ta farilla kan fi zimmatillah iya cikin kariya ta Allah har zuwa wata sallah daban yace tabayan kada isnadi hasan to wannan magana kamar da labani ke magana rahimahullah kuma na ga haka wasu masu taqiqi irin masu daukar littafi mai taqiqi sai su ishara ga wannan ruwaya akan mai rauni ce asalin ruwaya duka abin da yake da kabi umama ai albani ce abin ya da bambanci ruwaya horko lafazin horko na man qara ayatul kursi dubara kullu salatin shitar wata abinda inganta lam yahul bayna wa bayna khuljan illa yamut lam yahul bayna wa bayna khuljan illa yamut wannan ya tabbata an mace wanda ke karanta ayatul kursi a bayan duka sallar farilla babu abin da zai shiga aljanna sai mutuwa to wannan lafazin ya inganta lafazi na biyu ne bashi da inganci na fi zimmatillah shine bai da inganci amma wancan sam ya inganta سي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل سنة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين تلك التسع وتسعون ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر نعم رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود abu hurairah ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sabbaha Allah dubar kullu salat duk wanda ya tasbihi ga Allah a bayan kowace sallah salasan wa talatin talatin da uku wa hamidallah salasan wa talatin ya gode ma Allah talatin da uku wa kabbara Allah salasan wa talatin ya kabbara talatin da uku kaga wannan tilka tisin wata wani sun kama tisa'in da tara gwamnatar da tara a ƙarshen sun makali tamamin ya cika cikon ɗari heri ɗari da la'ila illallah wa da wula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan kare da wannan ita cikon ɗari kenan ko in kai haka ghufirat lahu khatayahu za a gafarta ma kurakuranka wa in kanat mithla zabad al-bahr ko sun kai kun نعم
wannan kenan azkar kin da ake yi ne a bayan sallama salla na yau da ku anan da yanzu mun ji domin kafiya da wannan da wannan kafiya kin ta yin ta- ka- wannan subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ari da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan lafazin kenan wannan shine muka ji a wannan abun sai zai kawo su daban da wannan sai ya kawo wata ruwaya daban ya ce wa an ka'ab bin ujra an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqibatun la yakhifu qa- la yakhibu qa'iluhun aw fa'iluhun dubra kulli salatin maktuba thalathan wa thalathin tasbihatan wa thalathan wa thalathin tahmidatan wa arba'an wa thalathin takbira shi ma da kafiya ce daban kana iya yin shi ma نعم mazanar salasalam ya ce mu'aqibat wasu ababe da suke biyowa bayan sallah kenan la yakhibu qa'iluhun ko ababen da suke wanzuwa bayan mutuwa abin da abin da bai wanzuwa a ji a shi ake bakacin saliyat da sai ake yin sa bayan sallah yace duk mai fadin su bai tabewa نعم
shin cayi ƙa'ilun ko ta fa'ilun nan shi saka ta mai ruwaya shin cayi ƙa'ilun duk ɗaya ne cayi mai hudu su ko mai aikata su inda magana guda ce yin su je kwanan yin su bayan dukkan sallah ta faralla bayan sallah faralla ka yi tasbihi 33 kini subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 kuma ka yi kabbara 44 34 shi ne kabbara 34 kaga na bace da bace da lalle ko ana cike kenan ɗarin da kabbara نعم shi ma na tabbatarwa ta musulun نعم
wa an sumai ana bi salih ana bi hurairah radiyallahu anhu anna fuqara al muhajirin ataw rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى نعم والنعيم المقيم قال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نؤتق ولا نؤتق ولا نؤتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون وتسبقون به وتسبقون من, من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة نعم
abinda mai da wani abin ya ce abu rage ba labari ya ce fukara al-muhajirin kenan masu karaban ƙarfi na muhajirai wanda ke hijira zuwa madina ataw rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu suka zo wajen manzon sallama suka ce manzon Allah zahaba ahlud dusur bid darajatil ula ya manzon Allah masu kudi shine masu dukiya ahlud dusur masu kudi sun dauke darajojin masu masu manya sun dauke wace wannan imul muqim da ni'ima dabbatatta sun dauke sun ta gaba kanmu qala ya annabi ce musu ma za ka me ka ni magana cewa masu kudi sun dauke daraja sun da kaza me ka ni magana amma za ka qalu sai suka ce mishi ai ga abin da ya sa maka wada haka nan yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda mu muke sallah wai sumuna kama nasu suna azumi kamar yadda mu muke azumi wai tasaddaqun wala nasaddaq suna sadaka mun ba mun ba mu sadaka wai atiquna wala nu'tiq suna yantar da bayi mu ba ma yantarwa haka ne dalil kenan ka kenan sun tayi sun bar mu sai anan faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala wa'allimukum shay'an tudrikun bihi man sabaqakum kuna so in sanar da ku da abinda za ku iske suka rigaye ku ku isko su wa tasabiquna man ba'dakum kuma ku rigaye yan bayan ku ku isko yan gaba kuma ku tsere ma yan baya wala yakunu ahadun afdal minkum babu wanda zai yi ku amma yau ta togaciya wanda zai yi ku illa man sana'a misalar ba sana'atum sai wanda ya irin abin da kuka yi cikin zai yi ku sai ana annabi jihar hankali kuna so kenan an gaya muku wani abin kuna so kenan shi a fala'u alimu kuna so in sanar da ku abin da in kun yi za ku rigayi za ku isu ko yan gaba ku rigayi yan baya kuna so in gaya muku ba wanda zai yi sama da ku yawan da irin naku suka ce bala eh kenan a gaya mana ya rasulullah bala ya rasulullah shi to ga abin da za ku yace ku yi tasbihi to sabiyun Allah ku yi tasbihi ga Allah ku yi kabbara ku girma Allah ku yi godiya ga Allah bayan ko ta sallah so 33 nan ga yace tusabbihuna Allah hita wa tukabbiruna wa tahmadun bai ka bai kawo tasbihi to kabbara wani da aka tabi a kawo tahmidu ko aka kabara an ce wannan bai matsala akwai ruwaya waccan da makamta muaqiba take nan lakin qalu annabi ya ce la duru ka bi aidin bada'at bai cuta daga dole ka fara ba dai ba matsala dan ka ce subhanallah ko alhamdulillah wanda a sakarkin annabi ya ce babu matsala duk wanda kai bi cuta da kai ke ma matsala dan kai an kawo nan an kawo nan dika zo ba matsala bace ba eh yace ga abin da za ku shikenan faraja fuqara'ul muhajirin ila rasulullahi sallallahu yanzu an kwan biyu an ka fadara an ci gaba da yi ta zo cikin al'umma kowa ya ɗauki azkar to shi ba a keɓance wani ya ce wani wani wani wani kowa zuma zuma wani masu kudin suka samu labari masu dukiya suka samu labarin wani alfadala su suka ɗauka ta bari da su aka sun bari ba shi kenan da suka bari da suka ɗauka talakawa kuma suka kuma ayi hansu zai kuma saura shi ne suka dawo shi ne faraja a fukara'ul muhajirin larar da suka dawo jan annabi salama muhajiran talakawa wana muhajiran talakawa muhajirai suka dawo jan annabi suka ce faƙalu sami ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlahu suka ce manzon Allah ƴan uwan masu kudi sun ji labari su ma suka irin namu ana sai annan ne faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika fadalullah yuti man yasha wannan fadal Allah ce gama sai gama masu bibiyu ga kudi ga zakara ba mai raba sai da ya da sai ku wani su wannan fadal Allah ce kenan yi da sai akan ku wannan ku hakuri ku hakura ko ina shi shi ne magana kenan to na sai kanta da kai dai kurin ka kai wannan fadala ce ta yin tasbihi da tahmidi da takabiri ba sallah shikenan yanzu qali sumai wanda ya kawo ruwaye daga Abu Salih sai ya ce fa haddastu ba'da ahli bi hadha alhadith wannan ruwa da shi Abu Salih yaji ka sumai yaji sai ga ma cikin dangin shi ga wannan labari da yaji na wannan zikiri faqal sai wani cikin yarda ya ce mishi kai wahimta kai kwata ne kai kuskure ne kai kwata ne ba haka bane ba akwai kuskure ko hamu ne kai innama qala qala abin da ya ga maka ba haka ya ga maka ba caya ma tusabbihu 33 wa tahmadu 33 وتكبر أربعا وثلاثين نتمكا كينت كبر كينت ثلاثين أو كتير تقول جبا أو كبر جبا هكا يوم سمي قردما تو شكو ما قال نجا مشي يتي فرجعت إلى أبي صالح هنا قوم وندبنا بنا أبو هريرة فقلت نتي مشي faƙultu lahu zalika na gaya mishi abinda wannan ɗan uwana wa yahudi ya ce na kuskure kenan kabbara 44 ce kuma kowanne za a yi 33 da 3 da 4 a cike da 34 ya ce fa'ahaza biyadi ya abu sali ya rike hannuna faƙale ce mini allahu akabar kaga nan kabar fara ko san ne ka ce subhanallahi fara ko yace Allahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah kaga haka hatta yabluga min jami'ihin 33 kuma ta kafiya ko kenan ba ka da daban mallaka ko subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wala to wannan ashbab la ilaha subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ka kilga 33 yace haka zakai an ce wannan bayanin Abu Sali ya zo ta wata hanya haka kuma ya zo kowanne karan kanshi kai 33 da uku kenan kai haka ma gama matsala bace ba ba matsala kai subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar balle masu mantuwa ai da yawa sukan kawo hamzarin cewa ai shi sa mun nake riki tabzi abin muna iya ba masu masu sabon riki tabzi wannan abin ne kiran ba su iya rike dari ne to ga hanya mai sauki kuma ka dace da sunna yawan mas'alar tabzi wanda a cewa malamai sun saba irin su gamin an ce irin su fauzan ne sun kawo su usaimin in mutum yayi ne dan ne kilge sauran su adin mai kawa ai ba ta saka ba annabi ko sunna ce ba an suna yin shi wai ga mai bi iya lissahi a kawar darura ce ba wasu ce ba duk ɗaya ne da yatsa ba malami na duniya ɗaya da sunna zai ce maka ayi da da ta zai hada ɗaya ne ba gaskiya ba ba mi ga magana din malami ke goyon bayan tabzi zai ce maka ta ɗaya ne sai ce ana iya yi ga wanda bashi da ma'ana bai rikewa to yan kullum musulmi ya kokarin kwamar rike iya abu na kware kaga na daidai kowa ya yarda babu sabani annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirbi yamini kowa ba sabani annabi da dame yake kuma lokacin da ya mata wasiya sama me yake miki ta sabana wa taqaddasna la takfilin fa tusina rahama ta wa qad bai alhamid ce ku yi tasbihi mata ku yi takbiri ku tamidi kaku gafala yace ku yi lissafa da yatsa kaga shi da dame kuma yace ku yi da hannunku ya yace me yace me fadalata kuma fadala ya tsaye saula mustantaqat wa bi qiyama za a mata tambaya kuma za ta za ta ma sheda na'am abu akwai akwai tafsiri babu gashi babu sheda ba fadala ba ku yin sunna wai akan larura ne ko aka alta kana iya yi wasu masu duka bid'a ce gaba daya ko kai da ku sabani ko amma kaga wannan babu sabani kun babu bambancin fadalai tabbas ba gama abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da bai ba da ce me suke ce kamar albanin mulki cewa ko da ce mace masala ta aka ce mursala me masala mursala abin aka ce abin da annabi sallallahu ya isko duniya da yazo ma akwai tabzi budis suna yi kan yazo masu bauta budis suna yi kirista suka dauka a wajen su to an ce annabi ya isko ya sashi a duniya amma yake da wannan kuma ce ku da wannan kina kun abin da yi ina ta muna cikin harami wata shekara wani dan muna tare da shi sai tabbijin sai cire ya watse sai balarabi alama ya san ya ilimi haka shi dauko yake gyara mishi yake me da mai tabbizin yace ban Allah kai da ya tsaka wannan hannunka fadala fadala kawai kai ba shaida ya gyara mishi amma ya mai nasiya ya gyara tabbizin amma ya gyara ga abin da ga abin da yi a gani yana abin da yi ba ma magana fadala gama tabzi da hannu ba sauwa dai ba masu ce ba bida bace ma su ce maka ja'iz ne ana iya yi ko to kullum kai abin da yi babu babu sabani kan shi yayi alheri kuma ga shaida ga sunna kuma kai kuma kana shijajen abin ya maka yawa ne to kai 33 ka kare zama guda subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kaga dai akwai rage kaga mantuwa ko shine magana kenan wannan nau'i kenan wannan ruwa yace bukhari ka muslim ya kawo ta kenan abu sai da gaya mashi ga yanda za ka yi za ka yi allahu akabar sai can guda ɗaya ne ko ka kabara ko tamidi bana ba ka an zai an ka kabare dai da shi ya koya wancan subhanallah allahu akabar ko ka zina kuma ya koya mashi ya ce ka ce allahu akabar ka kenan a wajen sabai da ɗaya ne eh sun sani da ɗaya ne su nan ya ce allahu akabar wa subhanallah walhamdulillah ya ka alhamdulillah ƙarshe kenan ba duk ba matsala da kai kowanne sai kuma ce wasa aidan na magana ta asai da sabiq yace kuma ya inganta an nusabbiya 25 wa yahmadu mithlaha kina 25 wa yakbir mithlaha wa yaqul la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mithlaha kenan kai subhanallahi 25 walhamdulillahi 25 wallahu akbar 25 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in 25 wannan magana cikin tamamul minna albani rahimahullah ke cewa wannan magana ta sai da sabit babu inda wannan lafazi ya zo a cikin sunna a wata hadisi amma yace ya lura da shi ya ɗauko ta daga cikin zadar ma'ad ibn qayyim ya wannan magana ba tare ba da isnadi ko ɗaya korin kawo ta ne yi ya ce amma ya tabbata a sunna wannan magana amma ba yadda ya kata ba a haka me ya tabbata a sunna cikin akwai ruwa cikin sunna sa'i ruwa ta tabbata hadisin wannan hadisin zai bin sabit zaid bin sabit ya ce annabi sallallahu ya umarci sahabbai umar bi tasbih 33 wa takbir 33 haka zuwa takbir 33 yace annabi ya ga sahabbai wannan azkarikin sai wani cikin ansar sai mulki a mulkin da yayi sai aka ce mishi annabi ya muku umarni da yin tasbihi 33 hamidi 33 takabiri 33 yace na'am to yace amma ku ce kaza yace mace abinda za ku ku yi subhanallahi 25 walhamdulillahi 25 wallahi akbar 25 ah la ilaha illa ku ƙara ce la ilaha kenan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar ana menene ƙarin la ilaha illa allah ne ba babu wani dogon abu wannan dogon ya tsawo da wannan wannan da bai zo a ruwaya ba wannan ba a shi kasan karin dogon abu ne kawo an ka diba ruwaya cewa subhanallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ita ce kawo za a yi shine barko ita akwai dai karin kunun la bakin la ilaha illallah ko ita bata wanda shine zo a hadisin na Imam Nasa'i kenan annabi albani ke tare mawalla ce kenan nan sahabbai wanda annabi ya kawo musu wancan kuma yanzu wannan mulki da annabi ya ce ifa'alu kama fa'al ansari kama fa'al ansari annabi ya ce ku yi kamar yadda ansari ansari yayi kaga annabi da ma yi hata kiran sallah mulki ba mulki ake annabi tabbatar da shi wannan mulki ne annabi ya tabbatar da shi shine shi azan kamar albani shi albani ma ya ga cewa wannan ya hima wancan shi albani wancan dan shi da bayan an wancan ne aka koyi wannan ko annabi ta sahabbai ko ko ku irin wannan shi shi azan albani wannan ma ya wancan dan da ko ne tabbata sunna kenan almuhim ya kama ka dukan wayannan kenan wayannan ko ne kana iya yi in sar kenan kana iya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kai so 25 ka kare ko ne 25 ko ga masu kai tare kamar nake wanci dai ya sauki balle matsala muka take ta mantuwa kullu ta mace a take take da abadi haka ko nan kun kun haka wannan kurin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar haka so 25 shikenan ka huta shi wannan nau'i na gaba kidan na goma sai ya ce wa ana abdullahi bin amur ƙala kashi ma'anar bika sinadar gudun da ya kashi bika sinadar mashi ma'anar gaganda ma sinadar babu shi a cikin kurin hudu na haka ne shi bin kai maka abin shi ma ya ɗauko ya ce haka ya ɗauko kun shi ma sa alitan shi ba ta dadi daga na abin ya zo ba to a cikin wannan ga wancan shi na abin da ta ba cikin da sa'i ka gana magana insha Allah سي وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل قالوا وما هما يا رسول الله قال أن تحمد الله وتكبره وتسبيه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا وإذا أتيت مجعك وإذا أتيت إلى مجعك تسبح الله وتكبره وتحمده مئة فتلك خمسون ومئتان باللسان وألفان وخمسمائة في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا كيف من يعمل بها قليل قال يجيء أحدكم الشيطان في يجيء أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده رواه أبو داود والترمذي قال حسن صحيح abin da ke wannan ruwa ya Abdullahi bin Amr bin suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khasalatani halaye ababe guda biyu man hafaza alaima duk wanda yake wani ababe guda biyu adkhalatahu aljanna za su shigar da shi aljanna abu biyu ne in ka kiyaye su za su saka aljanna amma sai manzo Allah ya ce masa sahabbai wa ma yasir amma wa man ya'malu bihi ma qalil abin guda biyu masu sauki ne amma kuma masu yin aikata sai yan kadan ne ga sauki amma masu yan kadan sai sahabbai suka ce wa mahama ya rasulullahi menene wani abin guda biyu masu sauki kuma wani masu yin su kadan ne wani abu ne guda biyu yace an tahmudu Allah wa tukabbiru wa tusabbihu fi dubur kulli salatin maktuba 10 10 kai girin kai gode ma Allah kai takabiri kai tasbihi bayan ko da kai goma goma ka shi mutum goma goma kuma kana gaga dai ko ka ce baka bade goma goma bayan ko ta sallah in kai wannan bayan sallah goma goma wanda ta da wanda ta da illa man ja'ika an kaje wajen kwanciya تسبح الله تكبر وتحمد مئة سبحان الله الحمد لله والله أكبر كي دري فتلك خمسون ومئتان باللسان ناكو مربوطة مئتان نساء ناكو hamsin na hamsin na mi'a ne na gani misaka dai ba sanin dai ba mi'a ne ba mi'a ne ba mi'a ne wannan kuskure ne ma na haka sama kuskure da asalamu mi'a ne wai misaka dai ba dai to amma kai maka lissawa ya ce ya ma wa'annan sun kama ɗari da hamsin da hadishi mai ɗari da hamsin talatin talatin so biyan nawa ne ɗari da hamsin ne ba ɗari da hamsin ne ba ɗari da hamsin ne wannan kuskure ne wancan da haka ne mi'a ne ya ce kenan wannan ɗari da hamsin da halshi amma wa alfani wa hamsu mi'atin fil mizan a mi'atan ne me yasa ya ga a ce akwai da ke kawo ɗin daban me yasa ya samu ɗari biyu da hamsin ai a ƙarshe ai na ɗari kai haka ne na kwanciya ɗari ne shi na gama zai 250 an san 200 can wannan 30-30 sau uku sau biyar 150 100 ta ƙarshe 250 haka daidai 250 ne 250 daidai ne ya ce wannan 250 ne a halshi amma ya ce wa alfani wa hamsu mi'atin fil mizan amma sun kama dubu biyu da ɗari biyar akan mizani kai mai da sai idai san san kan for this nace baka haka ne eh dubu ɗari biyar ko haka ne shi ce kenan ya haka haka ne ɗari biyu da hamsin sau goma haka ne ɗari sau goma ba dubu wace ba hamsin sau goma ɗari biyar ba ba shi kenan to amma shi a nan an kaci a ɗari a ɗari da mutum ne ko yau shi ne ɗari da ko kuma ayar ɗari muka da sai ɗari so goma dubu shi wa ɗari biyu ne ɗari biyu so goma dubu biyu ko sai hamsin so goma ɗari biyar shi dubu ɗari biyar haka dubu ɗari biyar haka ne dubu biyu ɗari biyar haka ne ɗari biyu sau goma dubu biyu hamsin sau goma ɗari biyar ya ce kaga kenan da ai duka hasana ai akalla baka limki goma na ko shi ne tare maka ya ce gashi a baka ɗari biyu da hamsin kai amma kuma a mizani za a baka dubu biyu da ɗari biyar shi ne magana fa ayyukum ya amalu fil yawmi wal layla alfayn wa khamsumi'ati sayya yace waye a cikin ku zai iya zinihi 2500 a wuni ka kenan ladan ka wunin ka kenan ladan da jayi aikin ka magana kenan yace yan kaɗan ne kuma suna da ba kowa bake yin su ba to annabi da ya ga musu wannan magana kalu suka ce kaifa man ya'malu biha ya sura ya aka yi kace kon masu yin su yan kaɗan ne yace abin da yake kawowa yaji'u ahadukum shaytan yaji'u ahadukum shaytanu fi salati shaytan zai zo wa ɗayan ku a sallah fayuzakiru hajata kaza ba kai akwai wurin dibuwa akwai kai kaza ba mun ana ana jiran ka kan lokaci wuce zai zo ya sa maka wata bukatoci ya hana kai ka daga dai shi shi ne ke hada ka shi shi ne ke hana mutum shi dan zai cikin ya tuna maka wasu bukatocin ka yace fala yaqulu ba ka hudi ba haka bai barka bayan sallah ba zai zo kuma ya tinda manami zai zo ma wurin kwanciya nan ma fayunamihu fayunamihu fayunamihu akwai saura akwai saura ya daddaba ka ya daddaba ka shi daddaba ya daddaba ka dan kai barci kaka tashi ma'ana kaka samu damar yi ka samu kuzarin yi barci barci yarin jaye ka yana kai tar barci yarin jaye ka barci kudin so kai kada kai abin kaga iya fa daga yaka ka kasa yi shine kiran shi dan ka zawa wajen barci ya ka daddaba ka iya ma'ana iya sa ka barci fala yaqulu anam kaka baka hudi ba sai shi Abdullahi bin Amr yace wannan azkarkin ni na ga annabi yana yin su da hannun shi wa Allah sallallahu ya aqidu hunna bi yamin na annabi yana lissawa da hannun shi ka da hannu yake ina ganin ya kamata mu tsaya sannan zamu shiga sabon hadisi menene kuma surbayan rima ce ya tawa yan kasuwa dole eh wannan da mu so mu yi na musamman za mu yi na musamman insha Allah kan shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تدرت لوكتي نا الله نبا نام بني با yanzu muke da bamu gobe eh ja hankali ne akan yan uwa irin abin da ya samu yan uwa yan kasuwa na kaso dole kowa ji dai abin da ya wakana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su haƙuri kuma ya mai musu gurbin sauran kuma yan uwa wanda abin bai shawa ba abin da ya dace irin wani abin in ya zo kaga ce ni na tsira shi kenan in shi ta wuce kanka ta wuce ta kan kowa wannan ba halin musulmi ne ba tun da yan uwa yanzu akwai yan kasuwa dubbin a cikin kasuwar da makara abin da ya dace yan kungiyar yan kasuwa su yi kira duk wani wanda Allah horiya ko kaɗan ne da mai kaɗan da mai da yawa a gama wani wani asusu na musamman wala za a za a cike gurbin wallahi insha Allah kuma aka ba ka ba ana fata za a gano da kuma sha za mu kira kan insha Allah kan a samu yan kasuwa su hada gwiwa a zo a yi asusu na musamman an san dai kowa an san shi a sanin hoshi a masa rabu daidai bukata Allah ta muke mu insha Allah Allah ta muke Allah ya masa mai musu gurbin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته